bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda bayanai suka gabata a yau insha Allah ta'ala za mu fara daura na tsawon kwanaki biyu ko uku wato daura wanda za mu kira ta daura fikihiyya tunda za mu yi wannan daura ne a cikin wannan littafi na al-masail al-fikihiyya للمدارس الإسلامية kuma wannan littafi ya kunshi na ɗaya da na biyu da na uku da hausa akan ce littafi amma asali bai kai littafi ba da da turanci ne sai a ce sirri saboda bai kai littafi ba littafi yana da yawa kwarai da gaske kuma dalilin da ya sa bai kai girman littafi ba saboda an rubuta waɗannan rubuce-rubuce ne ma yara kanana yasa aka ce almasail alfiqhiyya mas'aloli na ilimin furu'a lil madaris al-islamiyya ga makarantu na islamiyya kuma kowa ya riga ya sani makarantun islamiyya yara kanana ne maza da mata kuma zai yi wahala a ce ga makarantun islamiyya manya ne sai dai manyan mata daga baya ne aka samu islamiyyar da za a buɗe wa manyan mata da manyan maza manyan maza su watse su bar manyan mata suna karatu shekara da shekaru amma asali almadaris al-islamiyya wato ainihin ƙananan makarantu ne na ƙananan yara to da yake ilimin da ake koyarwa a waɗannan makarantu wani jikon akan samu manyan ma ba sani ba to shi yasa kowa da kowa yake saurarawa ko kuma yake karantawa saboda haka wannan littafi kamar yadda muka rubuta almasail alfikihiyya ko almasailu alfikihiyya lil madarisi alislamiyya at-taraf al-awwal in aka ce at-taraf al-awwal shine bangare at-taraf kuma kiftawa na ido at-tarafu ra bil fatha shine bangare ina fata an gane idad abu ibrahim kamar yadda aka rubuta saboda haka littafi ne wanda lokacin da na zauna a misra a lokacin da muke kafamiya sunan wata anguwa mun je wani course ko na je course na kusan shekara guda shine na yi tunanin rubuta wannan littafi har na fara rubutawa saboda haka na fara rubutawa a ƙasar misira amma na kammala ki a ƙasarmu najeriya wannan kenan don haka a wannan kafi na farko za mu rubuta kamar misali mu ce daura fikihiyya fi sunan masallacin nan da masjid ko aljami'a to masjid aljami don abin ya fito a fili aljami lishek lishek abubakar abubakar ya kamata a sa amma saboda wato profanawun ne za mu ce abubakar mahmud gumi ko jumi rahimahullahu ta'ala بمدينة آذري بولاية بوتشي نيجيريا في هذا اليوم اليوم أي يوم هذا؟ إيه يوم الثلاثاء tunda da larabci muke rubutawa yau asulata asulata baina al-maghrib wal isha insha Allah ta'ala sai a sa date a kasa sai a sa rana a kasa yau nawa ne watan muharram ehe ga watan ɗaya 1440 nawa 1447 hmm 1447 shine alfa arba wa mi'ati wa sab'in wa arba'ina hijriya al-muwafiq a Gregorian yau nawa ne ga wata yau ɗaya ga watan eh July Yuli tishirin awwal awsani eh shi kuma 2020 miladiyya to wannan mun rubuta ranar da muka fara a yau kenan sannan kuma in muka kammala sai mu sake rubutawa insha Allah ta'ala shafi na uku ko da yake shafi na biyu shafi na biyu duk inda kaga wannan a cikin littafi akan ce copyright all reserved wannan rubutun da aka yi kwafir rayi wato haƙƙin mai mallakan littafi ne all riza kowane abu a cikin littafin nan dai za ka ɗauka ka sa a wani waje to sai da izini na in ban yadda ba yana iya shari'a da kai sannan isbn wannan wani namba ne da ake bayarwa a national library na najeriya wanda yake namba ce ta international number fifth edition an rubuta shi ne an kammala shi aka buga shi a jumadal awwal a shekara ta 1435 to yanzu muna 47 shekara nawa da rubuta littafi kenan ta gani da 35 yau muna 47 ta ga shekaru goma sha wanda ya daidai da watan februari 2015 second edition 1436 august 2015 wuce ya hakuri da da hausa ya kamata bugu na uku rabi usani alif 1439 watan janairu 2018 fourth edition shine yake hannuna wanda an rubuta shi bara bara bi ma'ana karshen 2024 eh dab da za a shiga 2025 saboda haka wanda yake da bugun da ba irin na hannuna ba ne shine na karshe to akwai gyara a ciki wannan din ma muna karantawa akwai gyara tunda ni na tsara littafin na rubuta littafin ni nakan ba da dama ko na ba da dama duk wanda yake da observation yana iya kawo mana yana iya turo mana ta hanyar da ta dace domin saboda a bugu na gaba insha Allah ta'ala sai mu shigar idan observation din ko abinda shawarin ya cancanta wannan littafi bayan na rubuta shi an fara bugawa to daga baya na ba da ɗaya daga cikin manyan malamanmu kuma shugaban malamai na izala na kasa baki daya ya yi takarizi tun da shi malamin usul ne kuma malamin fikihu ne shi yasa shafi na uku za ku ga takariz na addoktor ibrahim jalo jalingo bismillahirrahmanirrahim da abin da ya rubuta da sunan allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga allah ubangijin halittu wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammad tsira da amincin Allah su tabbata ga annabinmu annabi Muhammad wa ala alihi da alayensa wa ashabihi da sahabbansa wa man tabi'ahum da waɗanda suka bi su bi isanin ila yawmiddin da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako wa ba'd yace bayan haka wa kalitalatu yace hakika na leka ala silsilatin a bisa waɗansu sarƙoƙi shine silsila abin da yake da silsila sirin sarƙoƙi ɗaya bayan ɗaya likitab ga littafin almasa'il alfikihiyya lil madaris al-islamiyya matsalolin fikihu ga makarantun islamiyya wallati kama bi talifiha wanda ya tsaya da wallafawa sai inda ka ji an ce wallafawa kai ma samu a kai wajen su littafai ka har hada waje guda alaq alfadil wato dan uwa Dr. Zubair Abubakar Madaki fa wajadtuha yace na samu waɗannan takaddum ko littafan silsilatan mutqina jerin littafai ne wanda aka kyautata ihtawat ala qadrin kabirin ta kunshi gwargwado mai yawa من المسائل الفقهية لمسألول الفقه التي تناسب وأن سكدات المدارس الإسلامية مكرنتون إسلامية بجميع مراحلها da dukkan marhalolinta tunda kun ga a can baya mun yi bayani makarantunmu na islamiyya akwai na yara ƙanana akwai na kwarijai akwai na dattawa mata ko tsofi mata haka dai saboda haka بجميع مراحلها لدكن مرحلولنتا كل ذلك دو ودنن بأسلوب da ainihin tsari uslubi ilimi rafi wato ilimi mai maɗaukaki amma dai nan mala ya fala ne kun san wani lokaci marubuta haka suke wa bi ibaratin rafina yace kuma ibarorin rafinatu bi ma'ana wato ƙarfafa ne ko masu gwabi ne amma sahala suna da sauƙi la ta ta'abba ala fahmi tijaratullah wanda ba zai gagara ba shine la ta ta'abba la ta'abba ko la ta ta'abba abin da yake la tamtani kenan la ta ta'abba ala fahmi tijaratullah a bisa fahimtan wato baya ki baya bada wahala ga ainihin fahimtar sigarin tullabi ɗalibai amma ‘yan kanana wala ta ta'attar kuma ba za ta yi wahala ba ala madarikihim a bisa kansu na ilimi fajazallahu akan alfadila Allah ya saka ma dan uwanmu mai daraja wa ajzala masubatahu Allah ya kaurara ladansa wa rafa'a darajatahu kuma ya ɗaukaki darajansa innahu waliyu zalika lalle Allah ki ne majibincin haka wal qadiru alayhi kuma mai iko a bisa haka wa sallallahu Allah ya dadin tsira wa sallama da aminci ala nabiyyina Muhammad bisa annabi mu annabi Muhammad wa ala alihi tare da alayensa wa safarihi da sahabbansa wa man tabi'ahum bi ihsanin da waɗanda suka bi su da kyautatawa ila yawmiddin zuwa ranar sakamako وكتبه الفقير إلى أقوى ربي lallai mabukaci zuwa ga yafiyan ubangijinsa dr ibrahim jalo muhammad shi ne rubuta a ranar 11 ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da ainihin 437 hijiriya wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha shida sai shafi na hudu al-muqaddima wato gabatarwa na mawallafin littafin innal hamdalillah lalle godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharri wato sharrin kayukanmu jam'i ne na sharri wa sayyi'ati a'malina da miyagun ayyukanmu man yahdihillah duk wanda Allah ya kiryar da shi wala mudilla la ba mai batar da shi wa man yudlil duk wanda Allah ya batar da shi wala hadiya la babu mai kiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai ne la sharika la ba shi da abokin tarayya wa ashhadu kuma ina shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzonsa ne amma badu amma bayan haka fa hadhihi ajza'un musalsala waɗannan juz'o'i ne musalsala waɗanda suke jere fil masail al fiqhiyya domin bayani akan matsaloli na fikihu wallati yambagi an tudrasa wanda ya kamata a koyar wallati yambagi waɗanda suka kamata an tudrasa a koyar lisigari ga yara ƙanana wa gairihim da waɗansu kun san muka tsaya yara ƙanana to manya ba za su shigo ba da yamma aka ce wa gairihim to kowa ya shiga fil madaris al islamiyya a makarantun mu na islamiyya wa zalika hakan likai yarsaka domin ya tabbata fi azhanihim a cikin kwalakwalensu ma sa'a alaihi dalilu abinda dalili ya inganta من الكتاب والسنة أتكن قرآني ده حديث أو من أقوال الرافقين حكم دغزنتك متبتا في الفقه أتكن علم الفقه لأن بعض الكتيبات الفقهية ومن وأنس للتفين فقه التي تدرس وأن قوي الدرس من قبل كافٍ ونربط أكثرها لداما دغتكنسو صعبة التناول suna da wahalan jujjuyawa wal fahmi da fahimta aw ara'un ko ra'ayoyi ne gairu mustanada waɗanda ba su da majingina saboda haka mutane suka ɗauka suna aiki walihaza saboda haka aradna muka yi nufin tafhila zalika sauwaƙe haka bi ikhtisari da takaitawa ma katabahu al-fuqaha al-adilla abinda malaman fikihu manya al'adilla masu daraja suka rubuta. Wata jazi'i zalika da karkasa haka ya yafsula tanawuluhu domin jujjuya ki ya yi sauƙi wa fikihuhu da fahimtansa littalamizi ga ‘yan makaranta ‘yan ƙanana wa gairihim da makamantansu. Yadda nake fassara kalma ɗaya ɗaya in aka sa kana koyarwa Islamiyya haka ake yi. ba a ja da yawa fasara musu idan yara ƙanana ne kake fasara musu za su haddace cikin sauki ko da ko ba su fahimta ba bayan waɗansu shekaru za su fahimta insha Allah wa tashtamilu hadhihi al-ajza'u al-fiqhiyya waɗannan bangarori na fiqhu suna kunsa ala nahwi al-ati a bisa kamar haka at-tarafu al-awwalu nan akwai gyara at-tarafu ne za ce ra'in fataha ne ba su kuni ba in ka ce a tsarku to zai zama tsarkun kafe shi ne kiftawa a tsarku ɓangare al'awwal na farko fihi bayanu masa'il taharatu wa sala a ciki akwai bayani na matsalolin tsarki da sallah wa tsarku sani ɓangare na biyu fihi takmilatu masa'il sala a ciki akwai tikiton shine takmila tikiton masailin sala matsalolin sallah saboda matsalolin sallah suna da yawa wa masailin siyam da matsalolin azumi wa zakati da zakka wal hajji da aikin haji wa amma tarfu salisu amma bangare na uku wal akhiru na karke fayatawi ala yana kunsan masailin nikahi wa talaki matsalolin aure da sake wal aimani wan nuzuri da rantsai rantsai da bakance da alwaki wal aqimati wal libasi da ciye-ciye da kuma tufafi waɗanda suka halarta wa gairi zali da wani wannan da takuna al-atrafu domin waɗannan ɓangarori su kasance atrafu ɓangare guda al-atrafu ɓangarori daban-daban tamhidan shimfiɗa لدراسة أمهات كتب الفروع domin karatun manya-manyan littafan ilimin furu'a fi mustaqbalihim a ainihin future nasu shine mustaqbalihim wato a cikin gabansu eh in nuridu ba abinda muke nufi illa al-islah mastatana sai gyara daidai gurgudun wa ma tawfiquna illa billah mu muwafaƙanmu da dacewanmu ba ta ga kowa sai ga Allah alaihi tawakkalna da gare ki muka dogara wa ilaihi nunib kuma gare ki muke mayar da al'amura saboda haka Abu Ibrahim shine na rubuta sunana sai dai anan na manta ban sa date ba to kuma asalin date din da na rubuta mukaddima na riga na manta yasa na bar shi haka at-tahara tsarki, fattaharatu lugatan tsarki a lugar larabci annazafatu ita ce tsafta ko shine tsafta anil aqzari kabarin kazanta sai dai kuma ala qazari anan jam'i ne na kazanta sai dai mu da Hausa ba mu cika ce kazance kazance ba saboda haka wani lokaci za ku ji Hausan nayi toniri haka eh anan kasan gudduri ban sanya yake bala ba amma ni zan fali abinda ni na saba na fi sani na annazafatu wato tsarki ko tsafta anil aqzari gabarin kazanta wa ma'anahu shar'an ma'anan tsarki a shari'a rabu daukewan ma yamna'u salata abinda yake hana sallah bil ma'i da ruwa aw bit turabi ko aw turabi ko da turbaya in ka sa aw bit turabi shi ma daidai ne ba matsala eh ana ɗaukewan wannan da ruwa kaman alwala ko da turbaya kaman me taimama wayan qasimul ma'u ila arba'ati aqsamin ruwa ya kasu gida hudu al awwal na farko al ma'ul mutlaqu ruwa sakekke wa huwa tahurun shine mai tsarki mutahhir mai tsarkakewa kama il matsari kamar ruwan sama wasalji da raɓa walbaradi da kankara walbardi sanyi walbara kankara wa ma'il bahari da ruwan kogi wal'abari da rijiyoyi jam'i ne na biya asani na biyu alma'ul musta'malu ruwan da aka yi aiki da shi وهو المتساقط shine wanda yake fadowa an a'da'il mutawaddi'i gabarin gabobin mai alula wal muftasili da mai wanka wannan ruwan da yake zuba bayan kawo wanke inda ka wanke wa huwa tahurun inda al ruwa ne mai tsarki a wajen wasu malamai duk inda ka ji nace al inda al ko inda ba'd ina son na kawo akwai sabani ne a wajen wasu malamai wa gairuhu ai wa gairu tahurin eh ba mai tsarki bane wa gairuhu kuma ba mai tsarki bane inda gairihim a wajen waɗansu malamai saboda haka ruwan farko shi ake amfani da shi a nan shine ruwan da muka ambata na su rijiyoyi da sauransu amma wanda aka yi amfani da waɗansu malamai sun ce ba za a yi amfani da shi ba shi yasa za ka ga wadansu kasashe su suna tara ruwan ne waje guda sai su rinka alwala a ciki kai maka saba ban kaje sai ka ji kyama ai kurkuren baki ne kawai suka yi za su zubar rage amma da wanke hannu da wanke fuska da wanke kafa sai su yi a ciki kuma kai ma an ka zo sai ka sake ɗaukar ruwa wasu malamai sun ce wannan ruwa yana da tsarki wasu kuma sun ce babu eh amma akwai dan ta'kidi a nan wa huwa tahurun inda al-badi wa ghayruhu inda ghayrihim asalis ruwa na uku al-ma'u alladhi khalaqahu tahir ruwan da abu mai tsarki ya cudanye ki kaddakike kaman gari wa sabune da sabulu wa nahwihima da makamantansu wa huwa tahirun ruwa ne mai tsarki ma dama ala itlaqi matukan yana sakakken sa bai canza ba. An rabe ruwa na hudu, alma'ul ladi shi ne ruwa wanda laƙatun najasa, najasa ta mannu da ki, wata gayyara launuhu, kalansa ya canza, aurihuhu ko warinsa, au ta'muhu ko ɗanɗanonsa, wa huwa gairu tsahurin, wannan ruwa ba mai tsarki ba ne, wala mutafahirin ba mai tsarkakewa ba ne. النجاسات sai najasa menene jam'in najasa to najasa najasa masu yawa kamar yadda zamu gani annajasatu najasa hiya alqazaratu ita ce abin kyaman nan allati tusibul muslima wanda take shafan musulmi fi jasadihi a cikin jikinsa aw thawbihi ko tufafinsa aw buƙatihi ko bigiransa kun san waɗannan wurare guda uku su suke da muhimmanci idan aka zo sallah shi yasa aka ambata mana najasa a jiki ko a tufa ko a bigire a waje ke yajibu izalatuha wa gasluha wajibi ne a gusar da ita kuma wajibi ne a wanke saboda hakan an gusar da bid'a sai a wanke bid'a a dasa sunna a wajen wahiya ga su kamar haka baulul adami bawalin dan adam wa ga ituhu da kashinsa labutta min gasli dole a wanke su na gaba wal maziyu da maziyi amma kana yace wal maziyu dugatani wal maziyu da maziyi wa huwa ma'un abyad ruwa ne fari ya inda tafakkur yana fita yayin tunani mai ƙarfi a mula'aba ko wasa da mace wa yajibu gasluhu wajibi ne a wanke shi na gaba wal wadiyu sai wadiyi tana iya ce da larabci wal wadiyu lukatani wa huwa ma'un shi ma wani ruwa ne abyadun fari sahinun mai kauri ya kurju ba'adal bauli yana fita bayan bawali wa yajibu gasluhu shi ma wajibi ne a wanke shi wa damul haidi sai jinin haila jinin al'ada ina saba sauban idan ya taba tufa yajibu gasluhu wajibi ne a wanke shi wa izalatuhu da gusar da shi saboda an samu sabani shi yasa na sa gasluhu wa izalatu ina ce izalatuhu kankare shi ma yayi amma sai muka ambaci gasluhu da farko saboda maganar ta fi karfi ka san idan zaka koyar da yara kanana ba za ka kawo musu dogon sabani ba na malamai sai ka rikita su walu'abul kilabi da yawu na karnuka yajibu gasluha sab'a wajibi ne a wanke ko bakwai ulahunna biturabi ɗaya daga ciki ma a sanya turbaya sai na gaba wal maitatu wato mushe duk abin da ya shafi mushe najisun najasa ne abin kyama ne illa sama amma banda kifi wal jarada da ainihin fari saboda haka mutum ya zo da najasa a inda zai yi sallah ko a jikinsa ko a tufansa ba zai yi ba amma in kifi ne ko fara wanda take macacciya wa baulu da bawale wa rausu da turoson me yasa na ce turoso a nan kashin dabba shine turoso kashin dabba ma la yu'kalu lahmu abinda ba a cin namansa duk dabban da aka haramta cin nama to da bawali da kashi na gasa ne amma dabban da aka halatta cin nama da bawali da kaki ba najasa bane yasa za ga masallacin juma'a wanda suke sallah a waje suna sujada a cikin kakin awaki ko na tumaki kai sallah ta yi ba sai ka abin wa baulu wa rausu me yasa anan ba ce wa baulun wa rausun ba lil idafa eh ko da yake karka je fa kana karanta da yan islamiyya Allah ramma ka ce za ka bude musu ido ka ce me yasa ba a ce wa baulun wa rausun ba eh wa baulu wa rausu ma saboda idafa wato da bawali da turoson ma la yukalu lahmu dabban da ba a cin naman ta bai halatta cin naman ta ba wa hiya najisun wannan ma najasa ne wal khamru najisun ala rajih giya najasa ce a bisa zance mafi rinjaye don wasu malamai sun ce giyan aka haramta amma in ya taba tufafinka ba zai hana ka sallah amma zance mafi inganci idan giya ta taba tufafinka najasa ce ka wanke wa kullu hadhihi najasa duk waɗannan wato najasosi yajibu alal muslimi gasluha wajibi ne akan musulmi ya wanke su wa izalatuha da hutar da su kafin aikin ibada sunan alfitra sunnoni na halittar na tsarin Allah sunnoni na annabawa kana iya fasara shi haka wal fitratu fitra ta annabawa da kyawawan ɗabi'u al fitratu wato fitra kyawawan ɗabi'u min sunanil anbiya ba daga cikin sunnonin annabawa alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare su a kasa na ce kama wara da fil hadith lamba ta biyu ko lamba ta biyu وقد جاء ذكرها في حديث عائشة وغيرها رضي الله عنها sai dai shawarin da nake bayarwa idan kana koyar da yara wanda idon su bai abun nan ba to kanka koma kafa kai ta tafiya a sama ka kyale wanda Allah ya baki basira ya kalli kafa ya ce kaza saboda yana yanke zance min ha daga ciki kafsu sharibi kace gashin baki wa ifa'ul lihiya da cika gemu wa siwaku da amfani da suwaki wa sinshaqul ma da sheka ruwa wal matmadatu da kurkuran baki wa taqlimul asfar da yanke faratu wa halqu sha'ril ana da ake gashin gaba wa nakku sha'ril ibid da tsige gashin hamata yasa muka ce wa nakku da tsige shi haka ake son na masa musamman lokacin sanyi wa gaslul barade da wanke yatsu yatsun hannu idan an ci abinci wahiyar asabe walliftin ja da kama ruwa tsarki da ruwa kana iya yi da hoge amma da ruwa ya fi kwanciyar hankali walkhitan da kaciya wa ikramu sha'a da girmama gaji musamman waɗanda suke barin gashin su ba su askewa to a rinka tsaftace gashi amma ba ka bar shi wani gwagwayayyen gashi yake ce ma hukaci ba mai na ji an yi dariya wani waje watar ku shi da barin furfura mafiya yawa idan furfura ya fito mutum guda ɗaya kan abin nan tsinke musamman bai rufe kofa ba saboda akwai wata bazaura a yayu walaitun ja wannan na karshe ƙari ne kuskure ne saboda ka sai a soke adabu kada ilhaja ladubban biyan bukata a banɗaki yusahabu liman yasabu ilal bawl ana son ga wanda zai je bawali a wirza'ite ko ba haya an ya ta'addaba ya ladabtu بهذه الآداب دوتن اللدبة وهي ذات كمر حكا أن يبتعد عن الناس يعني سنت قبل المتانة ويستطر عن أعينهم يستطرت قبل جنينه dubba wali ko ba haya karka yayi don mutane karka yi inda za su mutum a ce yaje yana kashi yana tusa mutane suna ji ai girman ka faduwa zai zama an kaje can nesa kana kakin ka kai ta sake tusanka duk ka samu lafiya an ya sa'ida aninna ya nisanta gabarin mutane wa ya satira an ayyunihim ya sassartu gabarin idanunsu wa an yaltazima du'a ad-dukul ya lazimci addu'an shiga ban daki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ir don saboda yana da tsawo shi yasa ban kawo ba wa an yastaqdima rijlahu al-yusra ya gabatar da kafanta na haguna fi dukhuli wajen shiga saboda ba masallaci bane ba gida bane wa Allah yarfa sauba kuma kada ya daga tufafinsa hatta yadnu wa min al-ardi sai yayi kusa da kasa amma idan a fili ne babu abin da zai suturce ka to sai ka je nesa sai ka cire wandonka ko ka ɗaga tufafinka wa Allah ya tabbil alqibla kuma kada ya kuskure ya fuskanci alqibla aw ya tadbiraha ko ya bada baya in kana fil fada idan a filin Allah ne wa Allah ya takallama kuma kada ya yi magana hina yaqdi hajatahu a lokacin da yake biyan bukatansa illa li darura sai saboda lalura ba a surutu saboda haka ba za ka dauki waya ba sai ya zama dole wa Allah ya bula kuma kada ya yi bawali aw ya tadawwata ko ya yi ba haya sai mustahammihi a cikin babun wankansa abin wankansa idan mutum ya je abin nan ya shiga babun wanka sai ya bawali ya yi kaki a ciki sai ka ce dan kauye zama da yana jin a irin abin da dinga waya haka ke yi ko Allah kyauta wa Allah ya tajmira kuma kada ya yi ogentaka bil azmi da kaki war rauti da turoso ogentaka shine tsarki da hoge kada ya yi tsarki da hoge to karka zo ka faɗa wani wani yaro ya je haddace ce shekantaka eh a shi ya haddace haka yana jira kawai ka fita ne shi ma zai fasararta wa Allah ya tajmira kada ya tsarki da hogen bil azmi da kashi wa rausi da turoso annabi ya hana wa Allah ya mutsal farja kada ya kafi farjinsa da larabci haka suke fada al'aura al'auranta wal qazara da najasa bil yamin da hannun dama mutum ya shafi kaman a ce ba haya da hannun dama wa an yattaqdima rijlahu al-yusna ayumna ya gabatar da kafanta na haguna fil khuruji wajen fita daga ban daki wa an yaqula inda kuma ya fada a yayin qurana neman gafaran ka ya Allah alwudu alwala alwala ko alwala haka wannan suke fahimta amma ni na fi karɓan hausa alwala tun da kawai kwatankwaci ne tun kace alwala za a je alwala walbara kuma eh saboda in kace alwala kaga in ka zo fasara alwala a makarantar islamiyya za ka fasara eh amma in kace alwala ai kowa ya san kalma ce kawai alwudu eh bakano yace alwulu ko alwulu alwudu alwala alwudu alwala huwa istimalul ma shine amfani da ruwa fi aba'in maksusa ake bantattun gabobi tuftahu bin niyya wanda ake farawa da niyya qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce la yaqbalu Allahu salata ahdikum Allah ba zai karbi sallan ɗayan ku ba idza ahdasa idan yayi kari hatta ya tawassa har sai ya yi alwala saboda muhimmancin hadisi muka kawo a saboda yara a haɗa musu fikihu da hadisi kana dauka cewa hadisi daban ne fikihu daban akwai inda suke cuɗani lamba ta hudu rawahul bukari wa muslim ana bi huraira radiyallahu an walil wudu'i fadlun kathirun alwala yana da falala mai yawa aidan har ila yau كما جاء في أحاديث كثيرة كما رد ذو أحاديث ماثيرة ويجب الوضوء للصلاة مطلقا واجبين أي الولاء هو يجب الوضوء الولاء ينا وجبا للصلاة مطلقا قوة صلى مطلقا إن قوة صلى إلا عند الضرورة سيدي إذا أقوي للورة ويتيمم سيئي سواء daidai ne kanat bardan sallan farilla ce aw naflan ko nafila ce wa kazalika inda tawafi haka ma dole ne ayi alula yayin dawafi bil ka'aba da dakin ka'aba wannan li hadith ibn abbas akhrajahu tirmidhi ay rahimahumullah tabaaraka wa ta'ala dalilin da yasa aka ce ayi dawafi wato za ayi dawafi ayi alula saboda ana gama dawafi akwai sallar nafila sai dai yanzu saboda cunkoso da menene idan mutum cikinsa a gurɓace yake sai ya zo ya alola yana dawa sai sai alola ta warware to fa in ka fita a barka ka dawo yana da wahala to sai ka yi taimamanka sai ka yi sallah wannan garin bayani ne saboda mu amma in yan islamiyya ne fassara kawai yake yi ai ta tafiya eh sai in ka je ka tsaya yaro ya maka tambaya to sai ka yi ƙarin bayani فرائد الوضوء فللن الولاء النية kulla niyya bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi innamal a'malu abin sani ayyuka bin niyyati suna tafiya da niyoyinsu ne muttafaqun alaihi wa tasmiyatu inda shuru'i da yin bismillah yayin fara alwala li hadisi allazi fi sahihi sunan ibn majah wannan ya saba wa mazhabar malikiyya duk inda na kawo fahimtar da ta saba wa mazhabar malikiyya nakan yi kokarin kawo dalilin haka ina fata an gani saboda kan ka je manyan littafai za ka samu a nan farillan alwala ne farilla ne in bismillah saboda hadisi ya tabbatar da haka amma kaga a littafanmu na masabar malikiya ba farilla ba ne musahabi ne ina fatan an gani wa gasulul wajihi da wanke fiska eh mun kawo shi da tara ya koma da ilahi gasulul wajihi daga ina min aljabhati ila raqaba daga goshi zuwa raqaba wuya ina ne iyakacin shi ne nan nan saboda waɗannan haƙoƙi sun shiga ciki eh ya sa aka ce raqaba wuya amma an ka tsaya a gefen nan gemu to ni gashi na da gemun hannun ne amma dai ya shiga har wuya wannan na wuyan nan ba gemu bane kaga da zan yi aske shi in bar ainihin gemu haba wa min al'uzuni ila al'uzuni daga kunne zuwa kunne. Wa gaslul yadai ne da wanke hannaye ila almirfaƙai ne zuwa gwiwan hannu wa mashur ra'asi da shafan kai wa qila al'uzunu min ra'asi aka ce kunne ma yana daga kai wannan na kawo wata fassara ce saboda a can gaba na ambaci shafan kunne da ba sai sabon manna shi anan mafili ba tunda akwai sabani wa gaslu rijlaini da wanke kafafuwa ilal ka'baini zuwa idon kafa to zan wadannan ayoyi ne suka ambata ba mu kawo ayan ba wa taqlilul lihiya al-kasifa da tsatsefe gemu mai yawa wa taqlilu asabi'il yadaini da tsatsefe yatsun hannaye wa rijlaini da na kafa saboda me akwai mutumin da yatsunsa a manye suke saboda in bai tsatsefe ba to zai ballama wal muwalatu da jerantawa baina aza'il wudu tsakanin gabobin alwala ba yadda zai ka zo ka fara alwala ka dauko daga wanke kafa sannan ka yiwo sama sunanul wudu sunnonin alwala astiwaku inda alwudu yin aswaki yayin alwala malamai sun ce kafin kai alolan ne ka goge bakinka shi ma saboda hadisi kun ga kenan mun kauce in aka zo kurkuren baki a tsaya ka duk da kasancewa akwai malaman da suka faɗi haka in ba kai aswaki ba to in ka zo kurkuren baki ka kurkure kawai wasu suka ce ka sa yatsa asiwaku inda alwudu yin aswaki yayin alwala wa gasulul kaffaini da wanke tafukan hannaye zuwa wuyan hannu inda shuru yayin fara alwala wa taqdimul yumna da gabatar da gaban dama alal yusra a bisa haguna wal jam'u bainal madmalati wal istinsha da hadawa tsakanin kurkuren baki da shekawa kuma in ka sheka zaka face to abubuwa guda uku ne ka kurkure baki ka tofar ka sheka ka face wannan sunna ce amma ga masabar malikiya kowanne yana cin jikin kansa wa masul uzunaini da shafan kunnuwa a nan kasa na ce inda ba dil fuqaha a wajen waɗansu malamai sun ce sunna ce wasu kuma sun ce in ka je shafan kai ka hada da kunni wadal ku hada il wudu da murkusa da murkusa ko cuccu daga kofin alwala dalilin da ya sa malamai suka faɗi haka mutumin da yake zaune a birni kamar ma'aikacin banki ko wanda yake babban ofis to idan ya je menene zai goge a kafarsa menene zai cuccuɗa mutumin da yake wuni a lambu a galau ko a jama'are mutumin da zai je gona mutumin da yake fututu sai ya zo zai alwala da mutumin da yake ofis yake cikin AC sai ya zo zai alwala tsakani da Allah wane ne ya zama wajibi ya ci tula ashe wanda babu datti a jikinsa ba dole ne ya ci tula ba shi yasa kace masa sunna ina ba ta an gane eh saboda jikinka yana da kyau kana sa ruwa kai haka kai haka duk ko ina zai samu ruwa shikenan na'am lamba ta sha biyu inda badihin addarku min fara'id al-wudu masabar malikiya a wajen wadansu malamai cuccudawa yana daga cikin farillan alwala su waye masabar malikiya wal ghasalatu thaniya wankewa na biyu wa salisa da na uku sunna ne wal ikhtisaru fil ma taqaita ruwa sunna ne wa du'a ba'da al-wudu yin addu'a bayan alwala sunna ne da wakilul wudu abubuwan da suke warware alola minha daga ciki kun ga nan ba mu kawo musu habai ba me yasa ba mu kawo musu habai ba saboda sunnoni da musu habai kusan da yake nawaqidul wudu'i abubuwan da suke warware alwala minha daga ciki ma karaja min as-sabilaini abinda ya fito daga hanyoyin nan guda biyu na dan adam min baule na bawale au ga'ifin ko ba haya aurihim ko hutu wa khurujul mani da fitan maniyye wal maziyye da maziyye wal wadiyye da wadiyye kulura a wajen abubuwa na najasa ba mu ambaci maniyye ba eh a lokacin ya kamata in ambata saboda wajen malaman hadisai wato ainihin mani ɗanyensa da bushe kansa ba najasa ba ne amma kuma fitansa turobul ne ina ganin an gane hausar eh to saboda haka amma gashi anan yana warware alola idan mani ya fito alola ta warware haka ma maziye alola ta warware haka ma waziye alola ta warware wannan mulmustagrik da bacci mai dulmuyarwa mai nauyi wa zawalul aqli da gushewan hankali bi sukurin da maye aw maradin ko rashin lafiya kaman farfadiya ko suma wa mashul farji da kafan al'aura bi yadin da hannu duna ha'ilin babu kariya bi shahwatin da sha'awa wannan ya gwada inda kuskure ne alula ba ta warware ba idan bayan yadi ne alula ba ta warware ba ina fata an gani wa aklu lahamil ibli da cin naman raƙumi amma a ƙasa sai na ce inda ba dil ulama a wajen waɗansu malamai me yasa a sama na kawo ki ban ce inda ba dil ulama ba saboda hadisi karara ya ambaci inda an ci naman raƙumi musamman tsohon raƙumi kun san me yake sawa yawan hutu eh yana sake ciki shi yasa wa yusahabu alwudu kuma ana son alwala inda zikrillahi ta'ala yayin ambaton Allah wa inda naumi yayin da za a kwanta bacci wa inda tilawatul qur'an da yayin karatun qur'ani wa qabla al-ghusli da kafin ayi wanka wa li kulli salatin da kuma kowace sallah ta farilla ko nafila wa inda kulli hadathin yayin kowane hadasi wa ba'da hamli al-mayyit da kuma bayan an ɗauki mamaci duk wanda ya ɗauki gawa ba na son yin alola wani sahabul wudu ana son yin alola lil junubi ga mai janaba in aradal akla idan yana son cin abinci aw shurba ko ika wani abin sha aw nauma ko zai yi bacci aw mu'awadatul jima ko zai sake jima'i wannan musabi ne wannan alola ba a sallah da alwala mai janaba a kasa na ce kama fila a hadisi sahiha a sabita kamar yadda ya zo a hadisai ingantattu duk waɗannan bayanan da muka gabata sai almasu shafa shafa a lokacin alola ya juzul masu ya halatta a yi shafa alal kufai ne a bisa hufe wal jaurabe da safa wannan alai ne da takalma guda biyu inda ba'dil ulama a wajen waɗansu malamai saboda na ji maganan ta yi girma ne shi yasa na kawo inda ba'dil ulama na masabar malikiya sun ce banda jawra da yake babu fatu da yawa balle kuma takalmi kofi kawai ake shafa shine wanda ake yin sa da fata to abin mamaki ko a saudiya akwai hufi da yawa yanzu da leda ake yanzu to zance mafi inganci ya halatta a yi shafa akan hufi da aka yi da fata ya halatta a yi shafa akan safa wanda an yi da ulu ko an yi da auduga ya halatta a yi shafa akan takalmi wanda aka yi shi da roba ko da katako ko da fata musamman ma masu aikin amara ko yan agaji kun sa takalmin ku tun da safe ba za ku cire ba sai yamma saboda haka in ka zo fasara ya juzul masu ya halatta a yi shafa alal kufai ne a bisa hufe guda biyu wal jaurabe ko kuma safa wannan alai ne ko takalma guda biyu inda ba'dil ulama a wajen waɗansu malamai wa yamsahu alahu zai shafi saman ne duna asfalihi banda ƙasa amma akwai malaman fiqh wanda suka hada sama da ƙasa to a ƙasa din nan mun ce lamba ta 15 li hadisi ali bin abi talib radiyallahu anhu rawahu abu dauda علي بن أبي طالب يتي لو كان الدين بالرأي لكان أفضل الحب أولى بالمسح من أعلى da addini ra'ayi ne da kasan hukki shi yafi cancanta a shafi akan sama saboda kasa shi ake takawa amma kaga hikimar musulunci idan aka zo sama kawai ake shafawa eh ai tsarin hukuncin musulunci kenan inda wankewa zaka yi sai ka wanke sama da kasa in ka ballan alolan ka ba ta yi ba amma saboda sassaucin musulunci sai aka ce shafi sama kawai ka wuce abinka wa muddatul masi eh mudda na shafan hufi na lokaci lil hadiri da mazaunin gida yawmun wa laila wuni da dare awa 24 inda kana gida in kai shafa akan hufi awa 24 dole ka warware kai alwala walil musafiri amma ga matafiyi salatatu ayyamin kwanaki wuni uku wala yalihinna da dararin kwana uku aka bai kaga 24 hours sau uku wa yushtaratu kuma an sharɗanta Allah yamsahahu kada ya kafi abin da ya sa illa idza labisahu ala taharati wudu'in sabiqin sai idan ya sa shi bisa tsarkin alola da ya gabata sai idan mutum yayi alola ya sa hufi ya sa safa ya sa takalmi bai cire ba a lolanta warware to in zai yi shafa wannan sharadi a kiyaye wa yabtulu matu shafa yana baci bin qida'il mudda idan lokaci ya kare aw bi naf'il masmuhi alai wato al mamtuhi alai ko da cire abinda aka shafa min rijlaini daga kafafuwa guda biyu aw bi hudusi ma yantaqidu bihi al wudu ko da faruwan ma yantaqidu bihi al wudu abinda alwala yake warwarewa mun ambata a cikin baya saboda haka duk mutumin da ya shafi takalmi to sai dai ya shigo masallaci da takalmin ya yi sallah idan kuma safa ne to sai dai ka yi sallah da safa don kana cire safan ka cire alwalan eh misali kenan aka ma takalmin da ka shafa aka ma hufi a tayammum sai taimama shi ne tsarki na turbaya wanda mun ambaci turbaya a can yanzu kuma ga shi nan a tayammamu taimama huwal qasdu shine tinkara ila sa'id tahir zuwa doron ƙasa mai tsarki limathil wajhi domin kafan fiska wal yadaini da hannaye guda biyu bi niyyati sibahati salati da niyyan neman halaccin yin sallah wa nahwiha da makamancin haka saboda ba za ka yi alola ba to me zai baka da ya halarta maka yin sallah taimam shine bi niyyati istibahati salati ko niyyati istibahati salati neman halaccin yin sallah wa nahwiha ko karatun qur'ani ko daukan qur'ani da makamancin su wa sababu tayammum dalilin yin taimama al-ajzu an istimalil ma kasawa bisa amfani da ruwa لفقده saboda babu ruwan aw li khawfi dararin saboda tsoron cuta limaradin saboda rakin lafiya fil jismi a cikin jiki aw li shiddati bardin ko saboda tsananin sanyi to duk waɗannan dalilai ne na yin taimama yasa za ga wani shi yana tsoron sanyi to shikenan sai ya taimama maimakon ya jira sai ya yi wankan janaba da asuba kai taimama ka zo masallaci a yi sallah ba wanda zai gane cewa taimama kai kowa lola sai amma kun ga masabar malikiya su sun ce inda za ka yi sallah nan za ka yi taimama domin masallacin nan ne akan me kenan eh amma fa ku lura a nan ban ce turbaya ko menene ba sai na ce ila sa'idi sahir kamar yadda qur'ani ya ambata doron kasa saboda haka in interlock ne yi taimama wajen idan tayil ne yi taimama wajen in asibiti ne jikin garin asibiti mai fenti yi taimama wajen idan turbaya ne bismillah ina ba ta an gane yawwa wannan shine fikihu amma in kana koyar da yara ba za ka zaya kana bayanin wannan dalla dalla ba sai ka ce doron ƙasa kawai ka wuce tun hankalin yaro ya kai wajen ya maka tambaya to kai kai masa karin bayani watayammamu taimama darbatun au darbatani bugu ɗaya ne ko biyu amma zance mafi inganci bugu ɗaya amma malaman fikihu da yawa sun ce hadisin da ya magana kan bugu na biyu shi ma za a iya dan aiki da shi duk da rauninsa shi za muka ce darbatun au darbatani fayamsahu biha sai ya shafa da su alwajaha fiskansa wal kaffai ne da tafukan hannayensa ma'an niyya tare da niyya ko a aikin hajin bana akwai wanda ya zo za a yi abin na alola babu ruwan alola muka ce ya ce mama kawai sai kama alola da turbaya sai wani abokin sai na ta masa dariya hani ban san me yake dariya ba na ce kai me yasa kake abin da yace malam dube shi kawai ya buga ya wanke hannayensa zuwa wuyan hannu ya sake bugawa na ce a ba haka ke yi ba na ce ka buga kawai sau dai ka shafi fuska da abin nan shi yana tarar da bi wuyan hannu saboda ya ga ya yi kaɗan na ce ai naka mai sauki ne sahabin annabi shi birgima ya yi a ƙasa to gagaji shi ne wannan kuma sai an koma hadisi ko yawa shi ne na'am wa tayammamu tayammama darbatun bugu ɗaya ne au darbatani ko bugu biyu fa yamsahu biha alwajha sai ya shafa da su alwajha fiskanta wal kaffaini da tafukan hannayensa zuwa wuyan hannu kawai ma'an niyya tare da niyya wa huwa badalul wudu tayammama canjin alwala ne والغسل da wankan janaba fa yabihu bihi ya halatta da ki ma yubahu bihi ma abinda yake halatta da ku su din nan wadanne kenan alwudu wal ghusl wa hukumuhu hukuncin taimama ka hukumil wudu'i kamar hukuncin alwala ne sawa'an bi sawa'in daidai wa daida wa yubtiluhu yana bata taimama ma yubtilul wudu'a abinda yake bata alwala وجود الماء هو ساموروا قبل الصلاة كاتن صلى لمن فقده ga wanda ya rasa kitun farko a wilkudura ko ya samu iko alatti imali a bisa amfani da ruwan liman ajaza anhu ga wanda ya kasa amfani da kitun farko alhaidu jinin al'ada alhaidu jinin haila damun jini ne ya wanda yake fita min qa'ari rahimil mar'a daga can kasan mahaifan mace fi aukatin ma'luma a lokatai sanannu min gairi maradin ba da rashin lafiya ba wala isaba ba wata matsala ba isaba anan matsala ake ba la hadda li aqalli babu wato iyaka ga mafi karancinsa wala li aksarihi ko ga mafi yawancinsa wannan shi ne nassin hadisi zahiri abin da ya gwada sai dai ga masabar malikiya za mu ga bayani wa innama yurja'u fihi ila al'ada abin sani ana komawa ne zuwa ga al'ada wa qila aka ce aqalluhu mafi karancin jinin haila dubatun wahida shine tunkuda daya in ya faɗo bak shikenan wata haka take haila kawai sai wanka ko ba zai sake zubowa ba sai bayan kwanaki wa aktaruhu mafiya yawansa kamsata ashara yauma kwanaki goma sha biyar masabar malikiya da waɗansu masabobi alamatu da milhaide alamomin jinin al'ada ko jinin haila alhumratu jajajaja li'annaha aslu launin dami domin asalin kalan jini kenan ja wasawadu sai baki wa huwa tagayiru launin humrati ila sawadin shine canzawan kalan ja zuwa baki lamba ta goma sha shida لحديث فاطمة بنت أبي حبيك رضي الله عنها كذا في صحيح سنن أبي داود أو أن رقم saboda haka jinin haila akwai ja akwai baki wa sufratu sai fatsi fatsi wa hiya ma'un wani ruwa ne kasadidi kaman ainihin surkami kaman iwa wal qudratu sai rikiceccen ainihin jini wahiyar tawakkur shi ne tsaka-tsaki bai na launin bayabe tsakanin kalan fari wasawadi da baki na jini kalma ilwasa kamar ruwan da ya gurbata ko irin ruwan tsimi hakan nan saboda haka idan aka samu ɗaya daga cikin waɗannan yana gwada jinin al'ada ko jajazur ko baki kirin ko kuma ruwan ɗiwa kamar ruwan ɗiwa ko kuma kamar ainihin gurbataccen ruwa alkudura wa amma ba'dan qida'i muddatil haidi wa amma amma ba'dan qida'i bayan karewan muddatil haidi lokacin haila fala tutabaru ba a lura da asufratu fadi fadi wal kudratu da rikicaccen ruwa wannan nassin hadisi ne tabbatar da haka inda mace ta ga alamun ƙarki jininta ya ɗauke sai daga baya sai sufura ya sake zuba to ba za ta yi amfani da shi wa alamatun tihai alamomi na ƙarewan damil haide jinin haila an kida umuddatihi wucewan lokacinsa au zuhuril qasmatil bayda ko bayyanan farin ruwa awil juhur ko bushewa wa huwa ma'rufun indal mutada waɗannan sanannu ne a wajen wanda ta saba jinin al'ada wanda ba ta saba ba sai a karantar da ita an nifasu jinin haihuwa an nifasu nifasi huwa damu shi ne jini alkharijo wanda yake fita bi sababin wilada saboda haihuwa wa aktaruhu mafiya yawansa arba'una yauma kwanaki arba'in ne sai hadisi ummi salama radiyallahu anha amma wajen waɗansu malaman matabar malikiya kwana nawa ne sittin wakila sittuna yauman aka ce kwanaki sittin ne wala hatta li aqalli babu iyaka da mafi karancin sa ma yahrumu ala al-ha'idi abinda yake haramta ga mai haila wa nufasa'i da mai jego waɗanda suke zubar da jini يحرم عليها ينا حرمت غريس الصلاة ين صلى حتى تطهر أسي متتاي تركي ولا تقديها أبدا وما ذات بيا صلى بهرا وانا لي حديث المتفق عليه سبب حديث المتفق عليه أما ما أكيد شيئا سنت ذات بيا صلى ويحرم عليها كما ينا حرمت دمي حيلة دمي بيكي الصوم ين أزمي wata kadihi idza tahurat amma za ta biya idan ta samu tsarki shi ma saboda me li hadisi aisha radiyallahu anha saboda hadisi na aisha wa yahrumu alaiha yana haramta gare ta at-tawafu bil baitil atiki yin dawafi ga dakin Allah illa li daruratin qawiyya sai idan an samu lalura mai karfi to mace mai haila sai ta yi kundugu in ta yi ƙunzugu waɗansu malamai sun ce sai ta yi da wafi haka kun san saboda me idan jirginta an ce ga ranar alhazan ƙasansu shi ne na ƙarshe ba yadda ta iya kuma haila baya hannunta sabanin janaba ina fata an gane amma masabar malikiya suka ce a jira ta to a da ne banda yanzu yanzu an ce jirgin najeriya na ƙarshe kenan aiki wanda bai dawo ba ya rage nasa sai ya sake biyan kuɗi na'am wa kazalika ya harumu wasquha haka kuma haramun ne saduwa da iyali illa ba'da tatahhur idan tana jinin haila ko bike har sai ta yi sarki bi hadisi wal ayatu almaniya an zalika fi suratul baqara aya ita ta hana wala ya harumu alaiha amma ga bai haramta ba ga mai haila ko bike zikirullahi ta'ala zikirin Allah wa tilawatul qur'an da karatun qur'ani wa hamluhu da daukan qur'anin ma inda ba'dihim a wajen mazan su malamai wa mudarasatul ilm da ainihin neman ilimi ko karantarwa wa amsalu zalik da makamancin wannan alarammi ya ce tana cikin jinin al'ada ba babu laifi ta dauki Qur'ani wasu malamai sun ce ya halatta ke sa muka annas al-istihada jinin ciwo shine istihada jinin ciwo al-istihada istihada hiya sailanud dami shine gudanan jini wastimraruhu da ci gabanta min maradin saboda rashin lafiya wa fasadin da ainihin barna a cikin jijiyoyi fi zamanin haide a lokacin haila wanne fasi ko jinin haihuwa au fi gairihi ko waninsa mace jini kawai ya ta fitowa daga al'auranta babu tsari to wannan jinin ciwo ake kiransa da hausa shine istihada walil mar'ati hina idin mace a wannan lokaci tana da salatu hala halaye guda uku na farko in kanat almar'atu mutada idan macen wanda ta saba haila ne fa ma zada ala adatiha duk abin da ya karu bisa al'adanta fa huwa mustahada jinin ciwo ne bi hadisi ummi habiba radiyallahu anha rawahu muslim na biyu wa in kanat mumayyiza idan mai iya rarrabewa ne bainar damai ne tsakanin jini guda biyu wato na haila da na ciwo to fal haidu jinin haila huwa al-aswad al-ma'ruf shine asalin baki shine sananne wa gairuhu walinsa istihada na ciwo wannan ya gwada mafiya yawan jinin al'adan mata wato yakan gurbata wannan kuma li hadisi Fatima binti Abi Ubaysh radiyallahu anha rawahu an-Nasa'i wa Abu Dawud na uku wa in kanat la tastati'u idan ta kasance ba za ta iya ba an tumayyiza tararrabe bai na damil haide tsakanin jinin haila wallisti haɗa da na ciwo to raja'at ila galibi adati nisa'iha raja'at sai ta dawo ila galibi zuwa mafi rinjaye adati nisa'iha al'adan matan garinsu ko matan kabilansu duk wanda aka ɗauka domin saboda me saboda yanki yanki yana gwada yadda mata suke al'ada kusan iri ɗaya wannan kuma li hadisi hamna binti abi hubayhin radiyallahu anha rawahu abu dawud wa ibn majah wa tirmidhi wal mutahada mai jinin ciwo tusalli za ta yi sallah wa tasumu za ta yi azumi wa taqufu za ta yi dawafi wa tufahu za a iya saduwa da ita wa tamassul masaba za ta iya taba qur'ani wa tatlu al-qur'an za ta taɓa alkur'ani ko za ta karanta kur'ani illa annaha sai dai ita din nan ta tawadda li kulli salat za ta yi alwala ga kowace sallah aw taktasilu istihbaban ko za ta yi wanka a matsayin mustahabbi li salataini da salloli guda biyu azhar da lasar wanka daya magariba da isha'i wanka daya sallan asuba wanka daya amma mustahabbi al-ghusl wanka al-ghuslu wanka huwa saylanul ma'i shine gudanar ruwa ala jami'il badani a bisa dukkan jiki ma'anniyyati tare da niyya wannan shine bambanta wankan ibada da wankan jin daɗi mujibatul mujibatul ghusli ba mujibati bane mujibatul mujibatul ghusli wajiban wanka minha daga ciki abubuwan da suke sanya wato wajiban wanka suke sanya wanka ya zama wajibi minha daga ciki khurujul mani fitan maniyye bi lazzatin da jin daɗi iliyaqazati a farke aufin naumi ko a bacci a nan ƙasa sai muka ce min zakarin wa unsa daga namiji ko mace wa ma'un rajuli maniyin namiji abiyadul laziju fari ne mai yauki wa ma'ul mar'a maniyin mace asfarun fatsi-fatsi ne da ƙiƙun kuma bai da kauri me yasa na sake maimaitawa anan saboda a can ba haka na yi bayani na faɗi guda ɗaya ne kawai na wuce ina fata an gani amma a nan mun yi bayani dalla-dalla waltika ulkaita nai ne da haɗuwan kaciyan nan guda biyu namiji da na mace wa illam ya hasulil inzal ko da ba zubar da komai ba wanki da mil haidi da yankewan jinin al'ada na haila wani fasi da na haihuwa wa islamul kafir da musuluntan kafiri mafiya yawan malamai sun ce idan kafiri ya musulunta sai ya yi wanka na'am wa arkanul gusuli rukunnan wanka sune farillan wanka kuma sune anniyatu kullu niyya wa ta'mimul badani bil ma da game jiki da ruwa akwai jerantawa akwai cutudawa babu kamar yadda muka yi bayani a baya in jikinka da datti ka cuccuda idan babu datti ba sai ka cuccuda ba ya sa mai risala ya ce ko wankan kura mutum ya yi wankan janaba inda ka yi niyya shi ke wa mustahabbatul gusul mustahabban wanka albidayatu farawa bi gaslil ne da wanke tafuka awwalan da farko wa izaratul adha da gusar da kazanta anil badani gabarin jiki inda ya tattaba walfarje da al'aura wa gaslun ra'ati da wanke kai talatan sau uku walbana'u da farawa bil mayamin da ɓangaren dama kablal mayasir kafin ɓangaren haguna kabla ba faila ba ne kabulla summa alwudu'u sannan alwala ka wudu'i sala kaman alwalan sallah iri ɗaya wanki ɗaya ɗaya ko biyu biyu ko uku uku duk wanda mutum ya yi daidai wajen ku jami'il jasadi bil ma da cuccuɗa dukkan jiki da ruwa kun ganin mun ambaci mustahabbai ba mu ambaci sunnoni ba manufan mu da mustahabban da sunnonin duk ɗaya ne wala yajibu baya wajaba laqad sha'aril mar'a warware gashin mace fi guslil janaba wajen wankan janaba saboda janaba yau da gobe saboda kullun ne wa yalzamuha yana lazimtanta zalika yin haka ta warware gakin kanta fi gufilil haidi wal nifas a wankan haila da kuma na jego dole sai mace ta warware gakin kanta wannan shine zance mafi inganci amma wankan janaba in ta bubbuga shi shike al-agsalul mustahabba wanka da suke mustahabbai al-agsalul lati wanka waɗanda suke laisat bi wajiba ba wajibai ba ne bi wajibatin ne ba ni ina ruwa laysat biwajibatin هي غسل يوم الجمعة وانكاران الجمعة inda badil ulama a wajen waɗansu malamai wanka ranar juma'a wannan musahabi ne amma a wajen waɗansu malamai wanka ranar juma'a wajibi ne gasulul idain wankan idi guda biyu al-gaslu aw al-ghuslu li yawmi arafa wanka ranan arafa al-ghuslu lil ihram ina ganin mu dan zai haka eh saboda murya ta dan abun nan saboda nayi magana da ƙarfi amma da na so a ce mun je ƙarshe insha Allah ta'ala rabbi na muka bala daidai Allah ba mu lada bin kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله